Bari a wajen ka. Ya Ubangiji Allah ne na neman bari a wajen ka. Amin du'a'i sallallahu alaihi wa sallama. Amin du'a'i sallallahu alaihi wa sallama. Yana daga addu'arsa sallallahu alaihi wa sallama. Yana daga addu'arsa sallallahu alaihi wa sallama. Allahumma inni a'udhu bika. Allahumma inni اللهم إني أعوذ بك يا أبنجي الله ني إنا نيمان تري أودنك من شر سمعي daga sharrin jina ومن شر بصري daga sharrin ganina wamin sharri lisani daga sharrin harshena wamin sharri kalbi daga sharrin zuciyata wamin sharri mani daga sharrin ruwan da yake fitowa daga jikina rawahu turmuziyo turmuzi ne ya rawaito
Yeah.
اللهم إني أعوذ بك اللهم إني أعوذ بك يا أبنجي الله ني إنا نيمان تري أوجنك يا Ubangiji Allah ni ina neman tsari a wajenka من عذاب جهنم
min azabi jahannama daga azabar wutar جهنم daga azabar wutar jahannama من عذاب جهنم min azabi jahannama daga azabar wutar جهنم daga azabar wutar jahannama
ومن عذاب القبر wa min azabil qabri daga azabar kabari azabar qabri ومن عذاب القبر wa min azabil qabri daga azabar kabari azabar qabri ومن عذاب القبر daga azabar kabari ومن عذاب القبر وأعوذ بك وأعوذ بك kuma ina neman tsari a wajenka ومن عليمن بريا وجنبا min fitnatil masihi dajjali
من فتنة المسيح الدجال من فتنة المسيح الدجال من فتنة المسيح الدجال من فتنة المسيح الدجال من فتنة المسيح الدجال daga fitinar mai yaw- dujal mai yawan shafar mutane min fitnatil masihi dajjali daga aza daga daga fitinar abin shafe wa albarka dujal yaw. wa a'udhu bika ya Allah ni ina neman tsari a wajenka min fitnatil masihi dajjali daga fitinar abin shafe wa albarka dujal اللهم إني أعوذ بك Ah. وأعوذ بك kuma ina neman tsari a wajenka min fitnatil mahaya daga fitnar rayuwa wal mamati da fitinar mutuwa rawahu turmuziyo turmuzi ne ya rawaito اللهم إني أعوذ بك يا أبنجي الله ني إنا نيمان تري أوجنك من شر سمعي daga sharrin dina ومن شر البصري daga sharrin ganina ومن شر لساني daga sharrin harshena ومن شر قلبي daga sharrin zuciyata ومن شر مني daga sharrin ruwan da yake fitowa daga jikina رواه الترمذي الترمذي ne ya rawaito ومن دعائه صلى الله عليه وسلم yana daga addu'ar sa sallallahu alaihi wa sallama Allahumma inni a'udhu bika ya ubangiji Allah ni ina neman tsari a wajenka min azabi jahannama daga azabar wutar jahannama min azabil kabari daga azabar kabari ومن وأعوذ بك كما إنا نيمان تري أودانك من فتنة المسيح الدجال لك فتنة الأبن شافي والبركة دل وأعوذ بك كما إنا نيمان تري أودانك من فتنة المحيا daga fitinar rayuwa wal mamati daga fitinar mutuwa rawahu tirmidhiyo tirmidhi ne ya rawaito an gane ko waɗannan addu'o'i yana daga addu'o'in suna daga addu'o'in da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sallama yake yawan yi ku duba fa shi an riga an tsare shi Allah ya riga ya mai bushara babu wata magana an gane ko da da farko an bari mutane dan a gane cewa za a iya yi wa wani wani abu an kyale an dan yi masa yan abubuwa an gane ko an doke shi an zage shi an bata shi an ci mutuncinsa ya yi sujada an ɗauko mahaifar raƙuma an ɗora a bayansa an gane ko da sauran abubuwa da an yi an gane an je wajen yaƙi ma har an jibo ciwo har an cire haƙoransa har an daba masa ainihin karfe sai da ya nitse a gosinsa kuna ji ko an jefe shi jini ya zuba har ya cika ainihin takalmansa amma duk da aka yi wannan to Allah ya ce daga yau wallahu ya fi muka minan nas wallahu ya fi muka minan nas daga yau Allah ya yi alkawari da kansa zai kiyaye ka daga dukkan wani dan adam kowai kowaye ba zai kara yi maka wani abu a jikinka ya same ka ba sallallahu alaihi wasallam ko na sammu ko na wani kudin gwila ko na wata tsiya ko ya zo da hannu ko ya zo da bakami ko ya zo da wani abu an kare an ce shi kenan magana ta kare abinda aka yi an gama ba za kara ba sallallahu alaihi wasallam to amma duk da wannan saboda tsabar saninsa da Allah kun gane ko saboda tsabar saninsa da Allah subhanahu wataala to bai gushe ba yana ta neman tsari daga abubuwa kuma eh an tsare shi an ce ba za ba wani abu eh ba zai ba laifin ma laifi ma da zai ce dan zai sarnano ya sarnano kun gane ko ya sadada ya sadado ya zo ya tusa wa mutum laifi a zuciya ya yi an gane ko zuciya idan ta karba a ce ainihin kunne ya yi tsiya ido ya yi tsiya hannu ya yi tsiya kafa ta yi tsiya harshe ya yi tsiya zakari ya yi tsiya farji ya yi tsiya dubura ta yi tsiya duk wani abu da na rashin kirki gabobi su yi aka ce an datse annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah zai kiyaye shi amma duk da wannan saboda tsabar sanin Allah to bai gushe ba yana ci gaba da neman tsari Allah ya tsare shi daga Allah ya tsare shi daga ai kun ga Allah shi ake gaya fa alam nashrah laka sadrak alam nashrah laka sadrak ba mu ne muka yaye ainihin kirjinka ba ma'ana zuciyarka mu ne muka sa aka zo aka cire ta an gane ko aka yanka ta aka fitar da bakin abin da yake sa mutum ya yi tsiya tun yana dan shekara hudu a duniya aka mayar aka tace aka goge aka wanke babu ran da za a yi isra'i da biraji da shi an gane ko bayan ya kwa shekara ya yi shekara hamsin a duniya aka ƙara zuwa aka ɗauki zuciyar aka yanka an gane ko aka fitar da ainihin duk wani abu aka sa ruwan zamzam aka wanke jibrilu aka ce ya mayar ya rufe babu wani abu da zai ƙara shiga na rufin kirki a cikin zuciyar manzon Allah sallama dama bai bai shiga ba amma wannan sinadarin shine zai sa ya shiga to an cire shi saboda haka bluetooth din yanzu an kulle shi kun gane abin da nake nufi ba wani abu da za a harba masa ya kama na tsiya babu wani abu shi ke na kurin ba abu shi ba zai kama komai sai alheri sai alheri an gama matsayi amma duk da haka annabi sallallahu alaihi wasallam bai guje ba yana neman Allah ka tsare ni Allah ka tsare ni Allah ka tsare ni saboda tsabar sanin Allah sanin Allah ne yasa haka saboda haka mutum ba zai ce ba ya kai wani matsayi ai mu mun haddace qur'ani ai mu mun riga mun gama ai mun yi addu'o'i ai mun samu kaza ai na yi ibada da yawa saboda haka yanzu shikenan ma ma ban yi ba komai a a akwai danja yawa Ibrahim akwai Ibrahim akwai danja babu babu ai bayin wannan an gane ko sun sanin Allah ne ba wanda ya fi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah amma kun ji shi bai gude ba yana neman Allahumma ya ubangiji Allah inni a'udhu bika ni ina neman tsari a wajen ka ya Allah min sharri sam'i daga sharran jina kan na ji wani abu wanda zai zama mun alaka kai a tambaye kunne na da ya ji wannan abun dan me na ji ya haka na ji Allah ya tsare ni wannan sa ina ina karatu kuke zance ne wallahi wallahi idan ina jin wata tana yin fita zan fita da ita in ban gane ba zan ce layin gaba ɗaya su fice in ban gane ba wallahi idan kuna yin zance gaba ɗaya zan fitar da ku na yi da waɗanda kun gani ba ku sani ba ne ba na wasa ba a yi dan wasa ba na wasa ba na wasa to ba na wasa ba na san wasa ba na wasa abinda na zo yi shi nake na zo yi ina da wasu abubuwa a shiga da yawa wanda zan tafi da zai ne amma duk ba ka fi in koya karatun Allah ya ce manzon Allah ya ce malamai sun ce abu burge ni to amma wanda ya yarda za mu yi za mu yi wanda bai yarda ba a gane wanda bai yarda ba sai tuwai mu yadda mu tafi tafi tafi mu kenan mu da waje na fara kun gane ku yi a hankali ta kuna ji ko yana neman tsari daga sharran jinsa wato kun da ya karye da abin da Allah ba ya so wa min sharri basari Allah yana neman tsari daga gare ka daga sharran ganina kar na ga abin da ba daidai ba an gane ko annabi yana neman tsari da haka kai kuma karan kada ko in ce ma wai baka kai karan kada miyan ba ma kuma kai ka zauna baka neman baka addu'a ai kun ji ai kun ji ba na faɗa ba dama yayi dai ka tuna mu dama addu'a huwa al ibadatu Madalla, ai kun gane ko? To, to. Ina neman tsari daga sharran ganina wa min sharri lisani. Allah yana neman tsari daga sharran harshe na. kan na faɗo wani abu wanda ba daidai ba kun san harshe bala'i ne harshe musifa ne yanzu nan sai ya janyo wa mutum musifa ba ku ji ba min akbar al-kaba'iri amin akbar al-kaba'iri da harshe al-kufur billahi ta'ala ko daga kafin cewa Allah kuwa sai jifan musulmi da kalmar kafirci yawon yi kasu mun dabuke sai jifan musulmi da kalmar kafirci balawoyi ne guda biyu wanda harshe yake yi ko dai shi kansa ya furta kalmar kafirci ko kuma mutum ya jefi wani da kalmar kafirci bala'i ne إمام الشافعي هنا فضل لسانك أيها الإنسان لا يلدغنك إنه ثوبان كشيا يا هرشنك يا كيد أنغدو karka yadda ya sare ka domin harshenka wani zabjejen maciji ne a cikin bakinka yanzu nan da ka sake shi ta faɗar abin da yake so to yanzu nan zai janyo maka abin da baka so da ka sake shi ya faɗa abin da yake so to zai janyo ma abin da baka so to daga yana neman tsari daga sharrin harshe mu ma mu nemi tsari daga sharrin harshe ga raduwa kokin nan da ake ta yi yana daga sharrin harshe Allah ya waƙoƙin nan da ake ta yi ga muku waƙoƙin nan da ake ta yi hotunan nan da ake ta waƙowa a cikin facebook da whatsapp an gane ko da na mujallu da na waye da na hotuna da na sign board da na allon talla da sauransu duk yana daga bala'o'in da ido yake jin wa ɗan adam ai kun daga kun karanta da a cikin ko ko ba mun karanta ba du ko ba karanta laifukan da har sai ke ba ba a zo ba za a zo za a zo to za a zo a cikin isa'il da kwani yana nan to da aka kiyaye yana daga sharrin ainihin wato da manzo Allah sallallahu alaihi neman tsari da shi sharrin harshensa yana daga sharrin da yake nema yana neman tsari daga sharrin zuciyarsa ga ta an tsarkake da amma saboda kaskantar da kai da yadda da shine bawa Allah shine Allah yake neman Allah ya tsare shi daga sharrin zuciyarsa sai da zuciyarsa an tsarkake ba abin da za ta yi amma wannan mu ake koyawa karko da ka zauna baka addu'a yanzu na zuciyarka baka ji kwanan nan wani wani wani wani soko dolo gaula toladi shi mai ruwa dubu tara da ɗari tara da casa'in da tara ba ku ji shi ba ha wai da wai yana neman biyan bukata wai yana neman sai an yi wasu abubuwa a ƙasa wai yana neman sai shugaba ya yi wani abu wai yana neman sai gwamnan sokoto ya yi masa menene ya ci gabar alkawarinsa yana neman baye yana neman waye wai wai ya je ya do- dogon karfe na gidan rediyo wai wai zai rikito wai ba zai sakko ba sai sai an biya bukatunsa in ba haka ba zai rikito ya mutu wai wai wai wai wasu ma wai aka je aka je aka ta neman wai aka tsara shi da Allah wai ya sako aikin aikin banza mutane mutane kurin sun karanta boko sun karanta boko karatuttuka na na na na na, na turawa na yahudawa ba su san me me ba mutane ba san daga ina suke ina suke ina suka gaba ba ba su karanta kala lahu ba su karanta kala rasulullahi ba sannan wani mutum yana neman waya kashe kansa dan ba a biya shi bukatarsa ba yana nema ya kashe kansa wai dan ba a ba ta abin da yake so ba wai tana nema ta kashe kanta shi ma ko jiya ne ko shekaran jiya na ji wata ita ma a rediyo wai wai wai ita wai wani take so wai ba a ba ta ba wai wai sai ta kashe kanta aikin banza da ta kashe kanta da ta zarce wuta jahannam a banza kuma wallahi shi ma da ya kashe kansa ina ma sun bar shi kai ya sako a banza wallahi ya mutu a iska wallahi ya mutu a iska ba komai wallahi bai yi wa kasa asara ba wallahi ba wani abu wallahi aikin aikin wabi saboda haka ku sani ku sani ku san karatu kun ji ko wallahi ku yi a hankali ku gaya wa abokanku wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana ba mun karanta a cikin hadisi ba man taradda min jabalin abada aha wa man tahassa thumma ba mi ba aha aha jahannama aha aha wa man qatala nafsahu bi hadidatin aha fiha abada to kun ji wacce ai wai dan ba a bata saurayin da take so ba ta kace kanta ko a rijiya ko ta je mota ta bige ta ko ta fada rami ko ta sha guba ko ta fado daga bene ko ta fada matsayi ko ta fada sokawai ko ta ko to ko ko ko ta yanka kanta ko ta rataye kanta an gane ko ko shi ma wai dan ku bai samu kuɗi ba ko dan bai samu wacce yake so ba shi ma ya je a kashe shi ko ya kashe kansa ko ya faɗo ko ya gangaro ko ya faɗa rami ko ko ko ko duk abin da ya kai an gane ko wanda ya mutu da wannan to a- ya zarce wutar jahannam. kuma a can zai ta daba wa kansa ko zai ta faɗowa ko zai ta kwankwada ko zai ta lasa kun gane ko ko zai ta faɗawa ramin a cikin wutar jahannama khalidan mukhalladan fiha abada annabi Muhammad da alkur'ani kun ji ko Allah baya cewa wanda ya shiga wuta zai dawama har abada sai kafiri Ku- kun gane karatun nan Eh, sai kafiri ne ake cewa in ya shiga wuta zai dawama sai kafira ce ake cewa in ta shiga wuta za ta dawama amma in dai musulmi ne ko mun laifin sa wata rana zai fito to wanda ya kashe kansa kuwa gashi an ce khalidan mukhalladan fiha abada to wanda wanda ya kashe kansa kenan kafiri da yace za ka bari zuciyarka ta yi ma tsiya yace za ki bari zuciyarki ta yi miki tsiya ta yi miki lalata har ki ji cewa wai gara ma ki kashe kanki ki huta ba daidai bane yanzu ɗalibin ma'adin alkhairi ya kamata ya wannan ha in da san samu ne ma abokin ɗalibin ma'adin alkhairi ya yi wannan in shi wancan bai san daga ina yake a ina yake ba ina ya sa gaba ba kai ma dan ɗalibin ma'adin alkhairi kai ma baka san daga ina kake ba kai ma baka san a ina kake ba kai ma baka san ina kake ba ba ha to ɗalibar ma'adin alkhairi ma yanzu ba ku san daga ina kuke ba yanzu ba ku san a ina kuke ba yanzu ba ku san ina kuke ba to kuma a same ku kuna shirme ba daidai ba ne ba daidai ba ne ba daidai ba ne ku ga kawayen ku ba daidai ba ne in ba ki samu wanda kike so ba hakuri ake yi a ta hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbunallahu wa ni'mal inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi ina fata kun gane da wani abu ya doshe ka da wani abu ya doshe ki an gane ko ba kokari ake a kace kai ba ba kokari ake a sha wani abu a mutu ba da yi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai a yi hasbunallahu wa ni'mal wakil shikenan sai kaga Allah ya kawo wata makulla ta fi wancan kyau kun gane akwai wata mace da aka yi zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi ummu salama tana da tana da miji mai suna abu salama abu salama wannan mutum ne aka yi shi mai kirki an gane ko in na yi amfani da harshen kanawa in ce mai kirkin tsiya an gane ko wato mai bala'in kirki Ummu Sa- a- a- abu salama mai bala'in kirki mala ai kun gane abin da ake nufi wato kirkinsa ya kai kirki da matarsa ummu salama an gane ko wani tudu wani gangare wo- kurum sai Allah ya kawo rasuwar abu salama wannan mata tasa ta shiga uku ta shiga tara ta shiga goma sha biyu an gane ko tara ta inda za ta sa kanta sai wani ya zo yi mata ta'aziyya sai ya ce mun ji annabi muhammad kuwa sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda bala'i ya same shi na rashi ko bala'i ya same shi na wani abu to abin da zai yi ya ta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai mai tawa Allah zai canja maka da abin da yafi abin da ka rasa saboda haka ki tayin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah zai canja miki abin da yafi abin da kika rasa sai ta ajiyar zuciya ta ce to annabi muhammadu ne ya faɗa sallallahu alaihi wasallam amma samun miji yanzu irin abu salama ai sai an tona abu ne mai wuya Ummu Salama, Abu Salama, ni yadda na zauna da shi, yadda na san shi a mazaje ina irinsa, waye irinsa, waye zai kamarsa, waye zai irin alherin da Abu Salama ya ma rayuwa. sai aka ce ke ki kwantar da hankalinki annabi ne ya ce a yi ta ce ta ce asabirullah sai ta kama sai ta yi ta yi ta yi ta yi ta yi ta yi ta yi inna lillahi ta yi ta yi ta yi ta yi ta yi ta yi a wani ta kama wannan lazumin ta yi ta yi har Allah subhanahu wa ta'ala ya sa ta gama idda ta gama idda nawa ne idda idda ta wafati idda ta wafati iddatul wafati wata hudu da kwana goma iddar mutuwa wata hudu da kwana goma tana gama wata hudu da kwana goma sai ga dan aike daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cewa a gaya wa ummu salama manzan Allah yana neman ta da aure la ilaha illallah a lokacin ta kara jaddada istighfari ta ce in annabi ya faɗa abu to ba ba ba Allah ba ya canja shi kai dai kai abin da annabi ya ce kai abin da annabi ya ce to da haka shikenan ta ce ina aka ce to ya magana ki cewa ya magana ki cewa ba za a samu kamar abu salama ba ta ce da Allah kawar nan mai ana zancen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya na ake ko maganar abu salama akwai irin annabi Muhammad yau ta zama uwar muminai ha har uwar muminai babbar mace mai kima mai daraja to da ka shikenan to sai ita ma sai ta cigaba da bada wannan karatun da zaran wani abu ya zama sai ce kaje kai inna lillahi to ta ta gani ta kura ta gani saboda haka kuwa ka kunji ko wannan ita ce ka'ida saboda haka wannan ta zai faɗo daga sama ko za ta kashe kanta ko wa shirme ne dan rashin karatu ne rashin karatu ne Allah ya tsare mu to yana neman tsari daga sharrin zuciya wa min sharri mani ina neman tsari daga sharrin ruwan da yake fitowa daga cikina kun ji wannan addu'ar ko sannan addu'a ta karshe Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam Allah yana neman Allah ka tsare ni daga azabar wutar jahannam amin azabi kabari Allah ka tsare daga azabar kabar mun karanta da ko ina jin alkabaru imma rawdatun min riyadil jannati aw hufratun min hufarin nar kabari ko dai ya zama wani katon rami o jokai ne daga daga aljanna ko wani katon rami daga manya manyan ramukan wuta yana daga abin da yake janyo azabar kabari fitsari a kasar azabil kabari na faɗa muku kuma kwana uku da suka wuce cewa baki ko yana hana mutum kwanciya lafiya a cikin kabari saboda haka ana neman fadi daga azabar kabari kuma can kun kun ji mun karanta la yadkhul jannata qattatun mai annabi manji ba zai shiga aljanna ba ayna mamun shine ya ɗebo magana can ya kai can ya ɗebo ta can ya kai can ya hada faɗa shine nan ma mun san wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya je tafiya ya dawo sai ya ga wasu kaburbura sababbi bai san su ba sai ya tsaya ya ce Allahu akbar waɗannan sababbin kaburbura na ka ce eh ya rasulullah ya ce Allah sarki ga sanan kuma azaba ake musu duk su bin duk su bin azaba ake musu to wani abu ne kuma yasa ake musu azabar ba abubuwa ne masu saukin bari amma sun kasa barin su har suka mutu gashi nan sun janyo musu ana musu azaba ya ce wannan wannan baya tsarkin fitsari sosai shi yasa ake mara azaba kabari a kabarinsa wannan annamimi ne shi yasa ake masa azaba a cikin kabarinsa ya ce a ji a yanko ainihin bishiya aka yanko ya tsaga ya soka ɗaya a kai ya soka ɗaya a kai ya ce ina sa ran kafin su buce za a sauƙaƙa masa irin azabar da ake yi musu duk su bin gaba ɗaya ashe annamimanci bala'i ne an gane ko rashin kula da tsarkin fitsari musifa ne kun gane farbewa za je za aka ce mata ta tanaji zani na musamman a gaya baba an gane a gaya wa baba kafin abin ya zo kanki a gaya wa baba a tanaji zani da mayafi an gane ko na musamman don sallah domin sallah da zaran an gama a linke a naɗe a linke a sa a kwaba kun gane ko a naɗe a ɗaure a sa a fara sai a sa kuma wanda za a ana ɗaukar yara su yi fitsari su yi kashi ana aiki da shi an gane amma da zarar za a yi sallah to za a kwance waɗannan a ji a ɗauko na sallah a ɗaura ainihin ina fata an gane saboda fitsari musamman yara za su ce kullum za su yi fitsari sai ya zama kina sallah sallah ki bata yiwuwa an ga ku na na ce fata gaya wa babannin su mata ba su ba kuma ku yi su an gane ko ku ku kiyaye kuma ku gaya wa baba amma ba za za ki ai na gaya muku yadda ake biya karatun ko ba za za ki fi ce baba ya ce ke da ke da kula an gane ko sai baba a ce ke da cikin halaka kike yanzu ke da a cikin halaka kike mun je mun dauko karatu ah? yanzu wannan bala'in to daga yau kin ji kin ji kin ji ba haka ake ba an gane sai ka zo ka sa yara yan kanana sai ki biya musu karatun A, kina jawabi kina jawabi irin yadda nake yi baba yana ji baba tana ji kai ma sai ka zo kofar gida sai ka koya wa yara an gane ko yan kannin ka ne da bakota sai ka koya musu in sun iya ko ma a gidan ba a ji in ka koya musu sun iya za su je yaro yana kan foma in ya iya karatu ya yi ai kun gane yana kan ko in ya iya karatu sai ya yi wala sai ya yi to kuma baba yana daki yana ji an gane ko baba tana girki tana ji da Allah ma ayyana khair sai sai ta ko ko bai sai ba to ga ke yi amma ka zo ka ce ba wa sai kai dan wuta ne baba sai ke mushrika ta da wuta ba yi ba ka ke ba ka yanzu wasu suna nan suna wani irin wa'azi wasu suna nan suna wasu irin wa'azi kullum kowa kashi eh kowa kafiri ne kowa mukirki ne kullum ba dan karatun da yake da shi billahi la ilaha illa huwa dan ka dauko shi ka dauko dalibin ma'adul khair ka ajiye shi wallahi zaka ga bai je ko ina ba amma shi ne zai ce duba da wakarin kafirai duba da wakarin dare ba ne ba a yin haka zogo ba ka ake wani ba za ka yi odo ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati hasana daga tawala ina ba da Allah kakku yi min irin wannan kun jigo kawawa Allah ya muku albarka to muna neman tsari min fitanar masih dajjal daga fitanar abin shafewa albarka dujal shi dujal yana nan zai zo a karshen zamani annabi ya ce ido ɗaya ne da shi kuma wani irin mugun bawa ne mutum ne amma wani irin mugun bawa an gane ko in ya ce ku yi nan in kuka yi za ku ga daɗi za ku sha daɗi za ku karɓi daɗi za ku gamu da daɗi amma fa gangaran bala'i ne in ya ce in ya ce ku yi nan kuka ki kuka yi nan to nan za ku sha wahala amma kuma inda za a gangara daɗi ne in ya ce ku yi nan in kuka ki sai ya kama guda ɗari duk ya yanka su ya ce ku ne na ce ku yi kuka ki ya yanka su an gane sauran da ba a yanka ba kun ga yadda muka yi wannan ko eh to za ku tuba za ku yi yadda muka ce an gane ko to shi kenan ainihin sai ya ce sai ya haɗa waɗannan ya ce ko a tashi ko a tashi ainihin sai su wato zai kashe a lokacin ya kuma raya in ya nuna maka rami da wani abu na daɗi zai ce duk abin da kake so ɗebo in ka ɗebo gangaren bala'i ne amma an kai matawaye to da za ka kuma nan ne alheri dujar kenan almasihu dajjal yana nan zuwa karshen zamani ina annabi yake neman tsari da shi to mu ne yake neman mana tsari da shi mu nemi tsari kun gane wa min fitratil mahaya muna neman tsari daga fitinar rayuwa wannan dogon karatu ne amma babu lokaci fitanar mahaya wal mamati fitinar rayuwa da fitinar mutuwa amma zan dunkule muku su a takaice akwai wasu mutane guda biyu ɗaya wani mutum ne shi babu abun da wato yake damunsa illa ya ga mutumin kirki shi shi yake so ya gaishe shi mutuncinsa shi kurin jin daɗinsa ya ga mutumin kirki ya ci mutum tsakanin ko a iraq ko a bagdad ko a basra aka yi shi zamanin sahabbai akwai wani sahabi yana nan a cikin irshadul umma wanda ake cewa da shi abin amsawa addu'a awwalu marra ma bi sahamin fi sabilillah farko wanda ya fara yin jifa da kibiya wane ne sa'ad bin abi waqas an gane ko babbawan Allah ne na gaske abokin manzon Allah saboda ba sai kurum yayi kaura ya koma waɗannan ɗaya garuruwan da na faɗa a can yake zaune wani mutum mugu sai kullum shi babu abin da ya tsana irin sa'ad saboda kullum yana masallaci ya zo ya cimfitinsa ya kita alfarmarsa ya ɓata shi ran nan kullum sai ya zo ya dunkulo wata magana mai muni sai ya jefa wa ainihin sa'ad ya ce shi ya yi an ga ko kazafi ne na cewa ya yi mugun abu haka fa ya kirkira ba ya ce ba ba yi ba babu alamar wani abu amma ya ce kayi kaza kayi kaza kayi kaza ana ganin ka kamar mutumin kirki kayi kaza kayi kaza ya ce kai yanzu ni ne ni ne ne wannan abu ni ni ne kai ni ne ne wannan abu kai ne kai kai ne kai kai ne kai kai ka ji tsoron Allah ni ne ne wannan abin da ka ce ya ce kai ne kai kai ne kai ita shikenan idan ni ne na yi Allah ina neman ka gafarta mu Allah ka gafarta mu an kuwa ba ni ne na yi ba kai jefa mun sharri ka ce na yi a cikin jama'a don ka taɓa mutunci na to ina roƙon Allah ina roƙon Allah Allah ya tsawaita rayuwarka Allah ya tsawaita rayuwarka kuma Allah ya haɗa ka da mata Allah ya haɗa ka da mata ya jarrabe ka da mata suke nan jiga ke kai ne kai kai ne kai ka ƙara fara ta juya ya tafi la ilaha illallah taba manya ba shi da kyau taba manya ba shi da kyau wannan mutumin sai Allah ya raya shi ya raya shi ya zama tsoho ya zama tsoho ya zama tsoho tukuf tukuf tukuf tukuf amma kuma Allah ya ba shi lafiya ta jiki duk wannan tsohon duk inda yake so ya je yana zuwa a wannan garin an gane ko duk inda yake so je yana zuwa a wannan garin ya taka wannan layi wannan layi wannan layi wannan layi wannan layi wannan layi tsufansa sai da sai kun gane ko wato jikinsa jikinsa ya gama tamoji kun san tamoji wato nama nama a jikinsa gaba ɗaya babu kurin in kai haka sai fata kurin sai fata babu nama sai fata kurin gaba ɗaya daga ƙashi sai din naman da yake ci ya zazzage babu shi girarsa girarsa ai kun ga nan nama ne ai kun gane to girarsa sai da naman cikinta duk ya zazzage gaba daya har girarsa wannan take sakkowa a kan idansa saboda tsabar tsufa ya yi tukub tukub ya rarrabe amma kuma Allah da ikonsa bai hana shi yawo ba to amma yawon ba shi da kyau bari ku ji addu'ar salihin ta kama idan ya zo kamar a ce nan nan layi ne an gane nan nan haka hanya ce an gane sai ya zo ya laɓe a nan ya laɓe sai da kalekawa eh ga sanan zuwa ga sanan zuwa an gane ko ya leƙo ya ga sanan ta kusa zuwa ta kusa zuwa ta kusa zuwa ta kusa zuwa kuna ji yana leƙawa yana leƙawa yana leƙawa idan mace ta taho an gane in ta zo ta wuce in nan za ta yi tana shan kwana ta bada baya sai je taɓo bayanta sai taɓo bayanta ko kuma ya taɓa kirjinta in ya taɓa sai ya fita a guje wai ya more kuna ji amma da yayi wannan yayaye din ya more sai kuma ya dora hannunsa a kawo wayo addu'ar sa'ad bin abi waqas ce take wahalar da ni addu'ar sa'ad bin abi waqas ce take wahalar da ni addu'ar sa'ad bin abi waqas ce take wahalar da ni sai ya aikata fa mugun aikin sai kuma yayi wannan in yi wannan kuma wani layin zai koma fa har ya wuni juyin duniya ƴaƴansa ko waye nasa sun kasa hana shi wannan abu a haka sai da ya dade a raye yana wannan mugun aikin sannan ainihin ya mutu kun gane misalin fitnatul mahaya ba zan iya rike sunansa ba yana nan in kana zo ka duba al'azkar na imamun nawawi za ga wannan karatu an gane kun rike mun wannan shine misalin fitnatul mahaya Allah ya tsare mu daga fitnatul mahaya fitinar rayuwa ba kyau ko kuma ce yana daga fitinar rayuwa ka samu kuɗi da ka samu mulki ka samu abu kayan sawa ka samu gida ka samu abubuwa a rayuwarka ka fanta ma sai ƙarshen rayuwa kuma duk a kwace wannan abin gaba ɗaya ka zama riga ma ta ma wuya hula ma ta ma wuya takalmi ma ya ma wuya abin da za ka ci abinci ma ya ma wuya wurin zama ma ya ma wuya addini ma addini ibada ma ta ma wuya ka kafi fitnatul mahaya Allah ya tsare mu da fitnatul mahaya ina ba da kun gane karatun nan yanzu yana daga fitnatul mahaya yanzu mutum ya gama rayuwarsa kaf ya zama dattijo kuma kulen ya zama ya bige da kallon fina-finai dan Allah ba fitnatul mahaya ba ce wannan fina-finai kai ta kwallo fina-finan banza ɗan mata suna rawa da shirme kana kana yi a zo bikinka a zo bikin yarka kana shirme fitnatul mahaya Allah ya tsare mu da fitnatul mahaya ko loke mun karatun nan fitnatul mamati shi ma a takaice an yi wani mutum wai shi barsisa eh barsisa wani wani wani ne aka yi shi malami ne malami ne na yankan shakku bayan ilimi kun gane ko bayan ilimi ga ainihin amsa addu'a saboda girman sa wajen Allah da ya roki Allah yanzu nan akan kansa koye ma shikenan kurun da kawo wata yarinya ya mata magani an gane ko sai aka batta a nan wajensa a ce in dare yayi yana lalata da ita sai ta yi ciki da ta yi ciki aka gane an gane ko aka zo aka tabbatar shi ne yarinya ta ce shi ne kullum bai yi wata wata ba sai aka kawo ta sai ya kashe ta da ya kashe ta sai ya je samu wani waje sai binne ta da iyayen suka zo sai ya ce bai san yadda aka yi ba aljannan sun fita da ita an gane ko to dama shaidan ne masa wannan tsiyar shaidan ne masa wannan tsiyar abubuwa suka rikice aka rasa yadda za a yi ita shi bai ganda take ba to shaidan ne dama ya kawata masa ita ya yi tsiyar kuma shaidan ne ya sa cewa ɗan kabari aka gane cewa kai ne a garin nan sai ka rasa inda za ka sa kanka saboda haka sai ya ba shi shawarar ya kashe ta sai ya kashe ta sai ya masa shawarar ka je ka binne ta a waje kaza sai je binne ta da aka zo ya ce bai san inda suke ba an gane shi kuma shaidan sai kewaya sai ya nuna wa mutane inda ya je ya binne ta ya ce za ku gama ya manta akwai dan gefen zaninta bai rufe ba ku tono wannan za ku gani ana zuwa aka tono sai aka ganta aka zo aka kama shi akan abun bautarsa a sumaya aka fusgo shi aka doke shi aka ja shi a kasa an gane ko aka je za a kashe shi sai shaidan ya zo masa ya ce kaga shi ni ne na sa ka kai wannan tsiya kuma ni ne na sa ka ka kashe ta ni ne na sa ka ka je ka binne ta ni ne na je na nuna musu inda ka binne ta gashi yanzu za su kashe ka kana so na baka mafita salaf jalin duk kai ka cuce mu kuma ka zai a na ji tausayinka na ji tausayinka na ji tausayinka eh din ni ma waɗanda abubuwa amma yanzu ka gaba bin tausayi yanzu in dai ka yarda wani abu zan gaya ma an ka yarda yanzu zan yi yadda zan fitar da kai kun gane ko zan yi yadda zan yi in fitar da kai shi da Allah ka kai mana wayo ce a ai ka ban tausayi ka ban tausayi ka ban tausayi in kana so yanzu in fita da kai ita to menene sai ce so nake kai mun sujada kwaya da a matsayin ka bauta mu saboda an zo an daddaure shi ne za a kashe shi shi da Allah da Allah ka riga ka yi mana abu yanzu an riga an daure ne yaushe sujada ma zan yi ne a ai ba sai ka ba sai dole ka dole goshin ba in dai ka yadda za ka yin ko nuna wa kai shikenan jin mun yi karatu da gobe ko nuna wa kai shikenan kudin to shikenan sai sai nuna yayi yana nuna wa zai ta ayya jikirin na gaba da kai in ni bari un minka menene ayan nan ba wanda ya kawo mun ayat can ha a ba shi ba akwai aya irin mimine matsalul a can karshen wannan kaganta izi kalin linsani kufur falon ma kafara kala inni bari'un minka inni a kafin laha rabbal alamin kun gano da ainihin misalin yadda shaidan yake da mutum an gane ko shine misalin wannan lokacin shaidan zai ce wa mutum ya kafurta yayin da ya kafurtan ya ce to inni bari in minka ni ba ruwa na da kai na kuma da daga wurin kan banda wa kanka wa ake yi wa sujira ba Allah ba wa ake yi wa bautawa ba Allah ba kenan kun yace ba ruwansa da shi aka zo a kashe shi ya mutu shine misalin fitnatul mamat fitnatul mamat fitnar mutuwa Allah ya tsare mu da fitinar mutuwa Allah ya tsare mu da fitinar rayuwa kun rike misalai wannan yan misalai ne na bako sai kun ji karatu za ku ga yadda abubuwa su Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mu aha Allahumma inni a'udhu bika ya Amen. صل على سيدنا محمد الفاتح المعول والخاتم وناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله وصحبه ودار العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.